أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan safiya ta jini yau muna sha uku watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dubu hudu da arba'in da bakwai daidai da biyu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sadu domin ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na dawo alƙur'ani da ke na ganyen goda sanina Allah madaukakin sarki muke roƙon mana jagoranci na alkhairi ya fahimtar da mu alƙur'ani mai girma ya ba mu ikon yin aiki da shi muna nan a cikin suratul an'am fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka tsaya yana bayani akan innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وإن أيوه إن شاء الله تعالى اللهم لئن ميميتا من وأن آيوي سيوي دورايا تنصور daga nan kuma sai mu shiga batun na gaba insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
tasmirin girwa waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma ubangijin ka shine nan al-ghani mawadaci dhur rahma mai yawan jin kai mai yawan rahma in yasha yuzhibukum in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai ya maye gurbin ku da wasu a bayan ku kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda ya samar da ku ya halice ku daga zurriyyar wasu mutane na daban lafazin wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma mun san Allah ta'ala mawadaci ne wadatar Allah kuma babu wani rashi ko talauci da ya taɓa leƙa wannan dakkaya domin shi ne ghaniyun hamid shi ne nan arrazzaku wa huwa khairun raziqin ubangiji ta'ala shi ne mawadaci wanda bai buƙatar komai a wurin kowa amma mu mutane 'yan adam muna da buƙatuwa zuwa ga Allah don haka dukkanin mu nan baki ɗaya mu nan talakawa ne shi kuma Allah wane ne mawadaci ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul Muhammad inna sha wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne amma ku mabukata ne talakawa ne wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sannan idan kuka duba da kyau za ku ƙara gane cewa duk yadda ɗan adam ya kai da wadata a duniya Allah madaukakin sarki ya wadata shi to yana da wahalar gaske kaga wannan mutumi ba ya da wata bukata yana bukatar mata yana bukatar ci da sha yana bukatar motar hawa yana bukatar ofis haka ne yana bukatar kudadensa su ci gaba da haɓaka yana bukatar taimakon al'umma kafin dukiyar ta haɓaka yana da bukatu iri iri amma shi Allah ta'ala jin cewa mawada shi ne bai bukatar komai a wurin kowa shi yasa ba yake cewa ya ayyuhan nas bai ce ya ayyuhan ladina amanu ba ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah dukkanin ku nan mabukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci kuma Allah shine nan shagodiya shayabo a wurin ainihin wato bayansa in ya sha idan Allah ya so yuzhibukum sai ya tafiyar da ku gaba ɗayan ku ya halakar da ku ku duka wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wata sabuwar halittar da ba ku ba Allah ya ce wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz wannan ba wani abu bane mai wahala wanda zai gagari Allah subhanahu wataala dan shi al-aziz ne al-aziz shine mai karfi mai karfin ikon zartaswa wanda babu abin da ke gagararsa babu wanda zai iya cima cimma irin kudurar Allah da karfin ikonsa sannan Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana wannan a suratu Ibrahim alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ko alam tara anna allaha khaliqus samawati wal ardi shin ba ku gani ne shin ba ku da masaniya ne cewa Allah ta'ala shine mahalicin sammai da kasai shi ya halitta su in ya sha in ya ga dama yudhibukum sai ya tafiyar da ku baki daya wa ya'ti bi khalqin jadid Allah sai ya zo da wata sabuwar halitta waɗanda ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba zai taɓa zamo abin da zai gagari Allah ba a sotun nisa Allah ta'ala ya ƙara bayyana wannan gare mu gaba ɗaya yana cewa walillahi ma fi samawati wa fil ard wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك ومنين آه. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا هذا أنا في شيء in ya sha in ya gada nan ba a ba a bada ainihin wato bamiri ba yuzhibukum a in ya sha yuzhibukum sai ce ayyuhan nasu duk mutanen duniya Allah ya ga dama sai ya tafiyar da su wa ya'ti bi khalqin jadid kuma ya kawo wa ya'ti bi akharin ya kawo wasu mutanen da ba ku ba sai Allah ya ce wa kana Allah lalle Allah ya kasance ala zalika game da zartar wannan ƙadira mai ƙarfin iko ne mai ƙarfin iyawa ne shi kaɗai ce da ƙarfin yin wannan sannan kalman zurrahma in Allah ya ga dama nan zai iya cewa wa rabbuka al-ghaniyyu ar-rahim ko yace mai jin kai sai ga kalman zu kalman zu tana nuna ma'abocin abu an gane wanda ke da yalwa na wannan abu kamar da Allah ta rage cewa menene wa rahmati wasi'at kulli shay me yasa kai zaka ji kullum sai wannan abin ya faru ka fita mana Bishi ka ce da shi da Allah. don haka idan mun duba kalman go tana nufin wanda yake da abu mafi yawa Allah ta'ala ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata jin kaina ta yalwaci dukkanin komai baki daya kenan wannan yake nuna maka cewa ashe rahmar Allah ta'ala mai yalwaci haka ne ya faɗi ainihin wato game da Yahudawa ko واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء فقال عذابات زي الشافي وندن قدامان الإتاء ورحمتي أما جنكينا وسعت كل شيء تاب يلوش ذكا قومي معنى ألا من يوم الرحمن شين كلمة مو أنا ذكي نفسي an gane wannan ne shi yasa Allah ta'ala ya zai bi annabi yaqub alaihi salam ya ce shi wa innahu la ilmin lima allamnahu ka duk wani ayata ce zance daga Allah mun ce kalmar mu tana nuna mene yawaitan ilimin to tunda an ce la ilmin lalle annabi annabi yaqub alaihi salam la ilmin lima allamnahu ma abocin ilimi ne game da abin da muka sanar da shi tsakanin wanda ya karɓi ilimi da wanda ya bayar waye mai shi da yawa wanda ya bayar kenan kaga yana nuna maka yalwar ilimi na Allah yalwar rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan a suratul ghafir Allah ya bayyana mana cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji ka yalwaci komai رحمة وجنجن كي وعلما لكم علمي فاغفر للذين تابوا كغافر تاوى وأن التتوبة واتبعوا سبيلك كما تكبي تفركنك وقهم عذاب الجحيم كما كتريسوا لدى عذاب روت جهنم الله كريم يا أخو يموى وأن وأن الآية تعمل من زواج وأن مكاني الله من والرحمة دون هكا كذا كتب لوكا شيوا Allah subhanahu wata'ala yana mu'amalantan bayi mu'amalanta mu'amala irin ta zalunci in ka gabawa a cikin azaba ko a cikin tasku ko a cikin rashi ko a cikin kunci to wani bangare ne na dan abin da kake aikatawa mummuna Allah yake nuna maka shi ma din ya maka wannan don ka dawo zuwa gare shi ka tuba ka nemi gafara ya gafarta maka kuma ya maka rahama ya shigar da kai cikin rahama ta sai kofar lafiya jama'a mun gane wannan ne wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma in yasha yudhhibukum in yasha yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha sai bai gurbin ku da waɗanda ya so kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin aqarin an gane ta Allah ta'ala ce inna ma tu'amuna la'ati duk abin da ake muku alƙawari fa zai zo Allah ya mana alƙawarin za mu mutu mutuwa da zuwa tabbatacciya ce Allah ya mana alƙawarin cewa za a tare alkiyama tabbas alkiyama mai zuwa ce Allah ya bayyana mana cewa lallai Allah zai hisabi tsakanin bayinsa tabbas wannan abin yana nan zuwa marasa arziki Allah ya kare mu Allah ya yi alƙawarin zai babbaka su a wutar jahannama wannan mai zuwa ne haka nan Allah ya yi alƙawarin zai shigar da bayansa mumini gidan aljanna Allah ka sa muna cikin su wannan din ma mai zuwa ne kuma Allah ya yi alkawarin sai ya taimaki addininsa da muminai sun zama su ne masu rinjaye a bayan ƙasa wannan alkawarin na Allah yana nan zuwa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah ta'ala ce mun yi alkawari ga masu imani daga cikinku cewa Allah ta'ala sai ya jagorantar da su a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya jagorantar da waɗanda suka zo gabanin su kuma sai Allah ya karfafi wannan addinin da ya yarda da shi a bayan ƙasa kuma sai ya canza musu wannan tsoro da suke ciki zuwa ga cikakken aminci ya zama suna bauta wa Allah shi kadai ba sa haɗa shi da wani auren bauta ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وإن دي كافر شيء بايا وأنكما توضن سنة فاسقي الله يكارم sannan jama'a mu sani Allah subhanahu wata'ala yadda ya wannan bayani mai zuwa ne wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihun Allah ya hakika mun rubuta mun wajabta wannan rubutu ne a cikin littafin ainihin wato a cikin zabura bayan alqur'ani cewa lallai ita kasa bayina ne za su gade ta bayina ne za su gade ta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi ma manzanni annabawa da manzanni da mabiyansu alkawarin ba su nasara matuƙar sun yi haƙuri sun fagare dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya cewa kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa lalle Allah da kansa zai yi rinjaye yace ni da manzanni na ina fata an gane wannan so Allah kuma mai karfi ne kuma Allah magwayi ne idan kaga Allah bai cika mutane alƙawarin su na nasarori da zai ba su ba na kwanciyar hankali da zai ba su ba na yarwan arziki da zai ba su ba to akwai wani abu mummuna tare da su mutanen sun kasa cika wannan shar'i na Allah subhanahu wata'ala akan abin da aka yi musu alƙawari don haka sai wannan abin bai tabbata ba an gane wannan amma ƙa'ida ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari duk alƙawarin da Allah ya ya cika shi in ka gaba a cika ba to kai ne baka cika sharɗin a cika maka ba saboda shi Allah yana da ƙa'ida kai mishi yadda ya umarce ka yake so shi ma sai ya baka abin da ya ma alƙawari amma mutuwar ka saba in ka ka ka saba kuma ya maka to kai tsoro ana maka talala ne kamar sake ne abin ba mai dorewa ba ne ɗan wucin gadi ne na ɗan wani lokaci ɗan kaɗan amma kuma wani abin daban zai zo ainihin wato ya faru a baya sannan Allah madaukakin sarki da kansa ya ƙara alƙawarin cewa inna la lansuru rusulana lalle mu za mu taimaki manzannin mu wallazina amanu fil hayati dunya da waɗanda suka yi imani a gidan duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da za a tsayar da shaidu Allah ya yi wannan alkawarin cewa zai taimaki bayinsa zai taimaki manzanninsa zai kuma taimaki bayin Allah mu'minai alkawari ne wanda na tabbata daga duk yadda muke ganin kasashen turai sun tashi sun samu ci gaban technology sun samu ci gaban makami makami menene na ƙare dangi nukiliya sun samu wannan sun samu wancan wallahi abin ba mai dorewa ba ne in Allah ya yarda muna raye za mu ga faɗuwan daular Amurka da daular ainihin wato Isra'ila da dukkanin wasu matsiyata a duniya da izinin Allah muna nan a raye za mu ga wannan Allah ya nuna mana mun yi farin ciki da wannan mu dai mu yi imani mu dai mu yi haƙuri mu dai mu tsare dokokin Allah subhanahu wataala in mun yi wannan Allah ne taimake mu amma mu sa son zuciya mu mai da wilayar mu taimakonmu jibintarmu da amincinmu zuwa ga arna to babu shakka wannan mun faɗi ke domin Allah ta'ala baya lamuntar wannan mumini mai izza ne kuma musulunci ne kaɗai zai iya baka wannan izza amma an ka aji addinin ka karaɗi waɗanda ba musulmi ba wallahi ka kaɗe kuma ka faɗi ba nabi yawa mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su riƙi kafirai a matsayin majibintan lamarinsu a matsayin abokan shawararsu a matsayin abokan kasuwancinsu a matsayin abokan sirrinsu min dunil mu'minin su kyale sauran mu'minai irin yadda kasashen larabawa suka yi duk kasashen nan kasan bahrain kasan saudiya kasan qatar kasan kuwait duk inda kasan iran ta kai hari akwai bil din amerikawa a wannan wurin wanda su suka ba su wurin zama wai su su dinga kare su kaji ba shi da sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa inna qaumun kunna adilla mu mutane ne wanda a da mun kasance kaskantattu fa a'azzana Allah bi hada din sai Allah ya buwayar da mu ya bamu nasara ya bamu ainihin wato rinjaye a bayan ƙasa sanadiyan wannan addini shi fa mahma btaghaina al'izzati bighairihi azallana Allah duk lokacin da muka nemo ta buwaya duk lokacin da muka nemi wani abu ba ta wajen Allah ba azallana Allah sai Allah ta'ala ya kaskantar da mu duk lokacin da ka juya baya kace ba da musulunci za ka yi tinkaho ba sai Allah ya kaskantar da kai sai ka zama wanda yake ba ka da karfin komai Allah sai ya zari malaka ya zari maka karfin komai Allah ka tsare mana imani daga muna addu'a Allah ta'ala ya kare waɗannan dauloli baki ɗayan su Allah ta'ala ya rubuta su Allah ka rubuta Allah ka nuna mana zamanin da zamu zo mu murna mu dariya mu faɗi mu sujada ga Allah ne godiya akan faɗin waɗannan dauloli kuma tun da zalunci ya riga ya kai makwara ina tabbatar muku da wannan cewa lokaci ya riga ya yi ana gab da lokacin faɗuwarsu don haka dole ne al'umma mu dage da addu'a mu dage kuma da yin aiki ƙasar mu kuma da muke fama da matsalolin bandit banditry dole ne al'umma su tsaya su kare kansu ya tabbata gwamnati ba za ta iya mutane kariya da kudu ba don a ƙa'ida ma a ƙa'ida ya kamata a ce mu da muke da mutane miliyan ɗari biyu da hamsin ya kamata a ce mutane miliyan hamsin a ce dukkanin su security ne ina fata an gane wannan a ce mutane miliyan hamsin a ce gaba ɗin security ne kawai su ne waɗanda za su iya ɗan ƙoƙari su iya kare mutum miliyan ɗari biyu amma ana maganan mutane miliyan ɗari biyu da hamsin su ko su yurce kasan gaba ɗaya ba su kai su miliyan biyar ba yau ka ga ai wannan dole dama a samu matsala ko a la shakka na'am to wani misali ne ake mukaddara su kai miliyan biyar duk security kwaya ɗaya mutane zai iya karewa na fata mun gane wannan miliyan ɗari biyu da hamsin ka raba ma mutane miliyan biyar ko mutane miliyan biyu na'am to yanzu mutum ne zai iya kare mutane dubu ashirin da biyar mutum ɗaya ba su kariya daga yan ta'adda mun gane wannan kaga ba abu ne mai yiwuwa ba saboda ka an riga an bar shirin tirrani an bar shirin tirrani Daga muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ainihin wato gyara. Kuma mun sani da kudirin da shugaban kasa yake da shi ne cewa kowace jiha a baya ta 'yan sandanta. Kusan abin da ya sa ke na aka sauke wancan ɗayan aiki aka kawo wani. Saboda shi ya ce ba zai yi wannan kudirin ba, ba kudiri ba ne wanda zai iya yiwuwa. Saboda idan 'yan sandan jiha suka koma hannun gwamnoninmu miyagun mutane, to Allah kaɗai ya san irin cin kashi da za a dinga yi wa al'umma. kuma kabilancin masifa da bala'i za a sa ba wanda ya shiga yankin wasu ya sarara mu mun sanya kasan nan yan sandan ma suna shigar da mai aka kare jama'an mu suna zuwa kudanci wajen yin kasuwanci ko mutanen kudancin nan suna buƙatar abin da muke kaiwa din nan dole dan ba za su iya rayuwa rayuwa mai daɗi ba sai da shi amma ka za a tara motocin mu a kashe mutanen mu a yi musu rashin mutunci a kwace dabbobin a kace wasu kuma a kona a kashe a kona motocin mu a je kasuwanninmu na gwari abu lalata komai ba kuma a yin komin duk da haka kuma wani arni ya ji ya rubutu ma amerika cewa a kawo a kawo dauki kuma an dauki shugaban shugaban menene shugaban zabe ko hukuma zabe an bashi ta yaya za mu samu aminci da wannan mutumin mutumin da kai tsaye yana kin musulunci kuma mu musulmi a najeriya mun faɗa mun fi kowa yawa inda wanda ya ce ce ya kusa da mu a yawa ya zo a gwada daga wannan zaɓe na 2027 to zaɓe ne wanda za a yi gwagwarmaya sosai kowa ya shirya ka yi addu'a kuma ka yi shiri kuma ka ɗau mataki da izinin Allah azzalimai ba ka yi labari ba in Allah ya yarda duk abin da suka shirya na maguɗi da abin da aka shirya na zalunci in Allah ya yarda sai Allah ya rubuta shi sai Allah ya rubuta su mu mun yarda da Allah ko mun san alƙawarin Allah da siyari domin zalunci baya dorewa zalunci baya dorewa Allah ka ba mu kariya inna ma tu'amina la'ati lalle abin da ake muku alƙawari jama'a mai zuwa ne wa ma antum bi mu'jizin kuma kuɗin nan ba ku zamto masu iya ainihin wato tserewa Allah subhanahu wa ta'ala ba idan muka ƙara kallon ayar da kyau inna ma tun amina da ayat yanzu da aka ce maka gobe za a ɗora maka aure yanzu ana gobe za ta zo ko ba ta zo ba za ta zo amma dole ne ya ɗora maka aure ba dole ba ne wani abin zai iya kasancewa ko dai matar ta mutu ko kai ka mutu ko wani abu amma shi Allah in yace maka kaza zai faru shi ya halicci dare da ranar da kai da komai da lokacin daga wannan abin nasa tabbas ne zai faru ina fata an gane wannan shi yasa masu hikima ke cewa kullu maw'idin atin duk abin da aka alkawarta aka samar lokaci to me zuwa ne wa kullu atin qaribun duk abin da aka ce kuma me zuwa ne a kusa yake yanzu baka yi aure ba za ka ce maka to an sa rana da shekara biyu to ya riga an gama da dai ba sa lokaci bane sai a ce to abin ne da wuya bai gurguwa da auren nesa mun gane wannan shi ne wani mai hikima ke cewa fa inna gadan linnazirina qaribu gobe ga wanda yake jira ai makusanciya ce in kai hakuri lokacin zai zo zai wuce kuma mun gane wannan rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya innama tu'aduna la'ad lalle abin da ake muku alƙawari aka alƙawarta muku wallahi zai zo wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba ku tuka gagara Allah ba an gane wannan al-ijaz shine ka gagari mutum ya kasa kama ka ko ya kasa yi ma hukunci akan wani abin da kai na laifi ko wani abu kamancin wannan to cikin bayan Allah ko da Allah ya halitta babu wani wanda zai gagarin Allah babu kuma wanda zai samu wata mafaka ya je ya tsere ya fake inda Allah ba zai gan shi ba ina fata an gane wannan a'a domin dan adam a ranar alkiyama zai fada yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar dan adam a wannan rana zai ce ina wajen guduwa ce kalla sam la wazara babu wurin tsira ila rabbika yawma idhin al-mustaqarru zuwa ga Ubangijinka ne matabbata take a wannan rana yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za a bai wa dan adam labarin abin da ya kasance yana aikatawa da wanda ya gabatar a da da wanda ya jinkirta ma bai riga yayi ba bal al-insanu ala nafsihi basira Allah ce bar dai dan adam a karan kansa shine mafi girman shaidan da zai bayar shaida a karan kansa walau alqa ma'azira ko da ko ya ba da uzuri da hanzari wallahi abin da sa ban yi kaza ba kaza ne duk da haka sai ya ba da labari a karan kansa domin ranar za a rufa ki gam sai a ce muhanna ya tafi to kai hatsin ba mu shaida yi bayani ke kafa ki dinga gaskatawa in gaskiya ne ki fada in kuma ƙarya ne ki fada zance ya ƙari na ta baki da ya saba yin ƙarya ba zai yi ba a gaban Allah a ranar kiyama an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil ya ku jama'a ku yi aiki a guraben ku ni ma mai yin aiki ne ana nawa gurbin imamu shu'ba yana karanta ala makanatikum a guraben ku a matsayin a gurbin ku guda daya sai kasa jami'i alama kanatikum to duka dai ma'ana ɗaya ne ina fata an gane wannan qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kace da su ya ku mutane na ku yi aiki akan gurbin ku inni amil ni ma mai aiki ne ana gurbin da Allah ta'ala ya umarce ni fa sawfa ta'lamuna da sanni za ku sani man takunu lahu aqibatu jar wanda zai sami kyakkyawan gidan sakamako a ƙarshe innahu la yuflihu adh-dhalimun ku sani lalle azzalimai ba ta taba cin nasara azzalimai ba ta taba rabauta ko da kaga sun yi nasara din to ne wani dan lokaci ne Allah ya ara musu amma abin ba girin girin ba sai mai kuma Allah ta'ala ya riga ya wannan alƙawari kamar da makaranta a baya cewa zai taimaki suwa ne annabawansa shi yasa annabawa da manzanni suka yi wa'azi suka yi wa'azi suka yi wa'azi waɗanda aka yi wa wa'azi suka ce kai lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina kaji to mu dai wa'azin ya ishe mu wa qala alladhina kafaru li rusulihim waɗanda suka yi kafirci suka ce wa manzanninsu lanukhrijannakum min ardina wallahi sai mun fitar da ku daga garuruwanmu aw la tu'ud la ta'udunna fi millatina ko ku ku dawo cikin addini mu na bautan gumaka da shirka da Allah Allah ya fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangiji ya ma'annaba wannan da manzanni wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalimin wallahi tabbas sai mun halakar da azzalimai wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim ko wallahi tabbas sai mun zaunar da ku a bayan ƙasa a bayan mun halakar da su din ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله تعالى يسامح داشي don haka Allah ta'ala ya ce innahu la yuflihu adh-dhalimuna lalle azzalimai ba ta taba samun cin nasara ainihin wato a wannan rayuwa jama'a ina fata an gane wannan amma Allah ta'ala ya riga ya alƙawari ne cikawa annabawa da manzanni wannan alƙawari nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ya qawmi 'amalu 'ala makanatikum inni 'amil فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ثم لا يكرم كمان آية نبرون فسرة لا يكرم كل يوم وجعلوا لله
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا كما تنسن يا وألا ولكسو الحمد لله kuma sun sanya wa Allah wani kaso daga abin da ya halitta shine mimma zara daga abin da Allah ya halitta ko min al-harf wal an'am daga cikin kayan amfanin gona da kuma dabbobi na ni'ima fa qalu sai suka ce hadha lillahi bi za'mihim wannan na Allah ne amma da riyawarsu wa hadha li shurakaina wannan kuma na allolanmu ne na ababen tarayya da muke haɗawa tare da Allah fama kana lillahi duk abin da ya zama na Allah ne uki fa ma kana shurakaihim fala yasil ila Allah duk abin da ya kasance na gumakan su ne ba zai isa ga Allah ba wa ma kana lillahi abin amma abin da ya kasance na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim to wannan abin yana isa zuwa ga gumakan su sa'a ma yahkumun abin da suke hukuntawa ya munana an gane wannan wato larabawa sun sanya wa Allah subhanahu wata'ala wani tsari wasu bid'o'i suka ikira wa kawunansu kamar da al-imam ibn kathir ya faɗa yace hadha zammun wa tawbiqun min Allah lil mushrikin wannan zargi ne tankiya ne da Allah ya ga mushrikai alladhina ibtada'u bid'an wa kufran wa shirka waɗanda suka ƙirƙiri bid'o'i da shirkoki da kuma ainihin kafirci wa ja'alu lillahi shuraka'a wa juz'an min khalqihi sai suka dinga ware wani abu daga cikin bangaren abin da ya halitta suna dingina shi ga Allah ta'ala wa huwa khaliqu kulli shay'in subhana alhali shi Allah shi ne mahalicin kowa da komai to ta yaya zaka dingina mishi wani abu bayan shi Allah shi ya halitta yo inda ya ko ai da ya rika wa kansa ya ya zaba da kansa ya ce wannan nawa ne wannan ɗana ne wannan jika na ne wannan kaza ne da Allah ya so da ya haka amma Allah ta'ala ba ya da buƙatar komai a wurin mutane mu ne buƙata amma duk da haka sai suka ware wani abu kalman zara'a ma'anarta shine khalaqa da kuma bara'a dan al-khaliqu sunan wani ne Allah al-bari'u fa me ma'anan al-khaliqu mahalicci al-bari'u fa shi ma dai mahalicci an gane wannan ai yawa shi yasa Allah ce wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun shine wanda ya halicce ku a bayan ƙasa thumma ilayhi tuhsharun sannan gare shi za a tattara ku a ranar alkiyama an gane wannan ai wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun a wurare guda biyu a sautul mu'minun da suratul al-mulk don haka kalmar zara'a tana nufin mahalici an gani sannan Allah ya ambaci kuma kalman albari'u a ina a sotul baqara ko labarin yahudawa fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم لك مهل تشكو شيني البارئ shi yasa a wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantarwa wata bakan jimiyar addu'a ta neman tsari na Allah daga sharrin shaytanu wanda mun sha bayanin ta manzo Allah ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a kaga kalmar manzo Allah ya jira gida uku min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a duk ma'anansu halitta halitta halitta illa iyaka idan sun haɗu a wuri guda za a iya cewa to wannan yana nufin kaza wannan yana nufin wata ma'ana daban in sun haɗu sai zama ma'ana za ta iya ɗan canzawa kaɗan amma dai duka ma'anar tana komawa zuwa ga mene halittawa da tsoro da halittan kulawa da ita har zuwa girmanta har zuwa ma lokacin da za ta ƙare gaba ɗaya wannan al'amari na Allah sai suka sanya wa Allah daga cikin abin da Allah ya halitta min al-harf wal an'am yanzu misali kai da kai da damina ta fadi wane ne ya so kan maka da ruwan da kai yake shuka na'am yawa afara'aytum ma tahrukun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un Allah ce yanzu kwayar da ka samu ta dawa ko ta shinkafa waye baka ita Allah ya baka ya ko saukan ma da ruwan sama madalla bayan saukar da ruwan saman kuma ya sa kasan ma da zamto mai iya karɓan wannan ne don ƙila ka je ka shuka a cikin laka ba zai fita ba lakan zai ne zai rikar da ƙwayan ko ba za a ga alamun shi ba mun gane wannan ne saboda haka ka ga shi Allah ta'ala rahamarsa ce ya sa ya ba mu irin waɗannan abubuwa to Allah ta ce a fara'aitum ma tahrukun ku bani labari game da abin da kuke shukawa ku ta kuta shifkawa a yankin ta zara'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuke tsirar da wannan shukar ko ko mu ne muke tsirarwa a kai ni damina ta faɗi ka ɗauki ƙwayarka ka je ka gyara ƙasan ka shuka amma ka san lokacin da ƙwayar ke fashewa ta tsage ta yi ƙwauri ta ƙullo ta yi ƙauri har ta fara girma ka sani lokaci ya yi suka ji salala alhamdulillah shuka na ta yi kyau Allah ce mu muke tsirar da wannan shukar ina fata an gane launa sha'u inda mun so la ja'alnahu hutaman da mun sanya wannan abin ya zama karmami sai gona ta yi yabanya malam gam ta fara goyi kun Allah ya ga dama sai akwai da ta kankara kamar yadda ya fara a shekarar nan kankara nan ta yi fata-fata da gonan kawai ba abin da za a samu wani ikon wane ne ikon Allah ne in ya so ya maka jarrabawa sai jarce ka ya gani bara ya baka kai tun da ka fito daga cikin mahaifiyar kai ke baka duk tsirara ka zo ko aka baka kayan da za a sa maka aka baka nonon da aka baka nonon da zaka sha na mahaifiya aka kula da kai ka taso aka baka damar yin magana damar fahimta damar yin tunani har ka zo ka fara kokarin koyon sana'a har ka zo ka iya Allah shi ke maka duk wannan amma wani jarraba wannan ko sai ya faɗi wallahi malam jarraba wannan kwaya daya din da yake zauna kai gaskiya gaskiya bana bana sai godiya shi ya sai godiya yake kai ai mun sha mamaki wallahi ai Allah ya jarce ni wanda mun sha maganin cewa dingina wa Allah irin wannan rashin da dalili kace Allah ne ya jarce ni da ciwo a wannan ya zama kamo ne ladabi ga Allah kenan sai dai kace an jarabce ni da ciwo kamar da annabi Ibrahim yayi ko yana cewa allazi khalaqani duk wani abu da ke suka gina ga Allah kace kai ai bana Allah ya mana buɗi mun samu amfani mai yawa ai Allah ya mana kaza Allah mun gode amma in jarrabawa ta zo kakka jingina zuwa ga Allah saboda girmama Allah domin duk wani alheri ga Allah yake in ka ga wani sharri daga gare ka yake ma asabaka min hasanatin فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله يرجع يكون شيء شيطان إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديني أو تقرأ أركو يوا شيني وندكي أن جمعته قراءة أبو جعفر كنكو يقول الذي خلقني شيني وندي أحد التاني فهو يهديني شيني وندي يكي شريدني wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shine wanda ke ciyar da ni kuma ya shayar da ni sai yace wa idza maridtu amma idan nayi rashin lafiya bace idan ya sa ni rashin lafiya ba in yi jarcin da cuta ba a'a wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfini shi ke warkar da ni dala jama'a akwai laji anan ko babu akwai da dalili annabi ayyuba alaihi salam kiran ubangijinsa yayi yace anni masani yadhu ya Allah cuta ta same ni anni masani shaytanu bi nusbin wa azab shedan ya shafe da tsantsar wahala da kuma azaba a cikin jikina kaga bai jingina wannan abin zuwa ga Allah ba Allah ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur nan take muka amsa masa muka kuma yaye masa abin da ke tare da shi da cuta kaga wal khairu kulluhu bi yadayka wash-sharru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka kamar yadda ya tabbata addu'a buɗe sallah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ja'alu lillahi mimma zara'a sun sanya wa Allah wani ɓangaren cikin abin da ya halitta min alharfi wal an'ami daga cikin kayan amfanin gona da 'ya'yan ƙwaya da bishiyoyi da duk abin da zaka na shuka ne wal an'ami da kuma dabbobi sun sanya masa nasiban ai wani ɓangare faƙalu suka ce haza lillahi waɗannan na Allah ne wannan kira'ar ainihin jimhur kenan ko yawwa akwai kuma kira imamu kisa'i da hamza ko bi zu'mihim amma idan bi za'mihim yazo da bamma bi zu'mihim da riyawarsu da kawatawar rayukansu fa qalu suka ce hadha lillahi bi zu'mihim wannan na Allah ne amma da riyawarsu wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na gumakanmu ne na ababen tarayyarmu ne to fama kana fama kana li shuraka'ihim fala yasil ila Allah duk abin da ya zama na gumakan su ne da suke hada Allah da su a wurin bauta to wannan abin baya isa zuwa ga Allah za ku fahimce ni wama kana lillahi wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim amma duk abin da na Allah ne to yana isa zuwa ga gumakan su Allah ke sa'a ma ya hukumun abin da suke hukuntawa ya yi muni. Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda yana cewa lalle makiya Allah sun kasance su kafirai kenan idan sun yi noma sai su raba biyu ko a gonar ma ita kanta sai a shata wani bangare a ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne to idan aka yi ruwa ko wani tsautsayi ya sa wani bangare na waɗancan kayan itatuwan ko dangin ƙwaya na masara ko dawa ko gero ko wani abu sai iska ta zo ta ɗan ɗebi wani bangare daga cikin na Allah sai ta kai cikin inda aka keɓance gumakansu to sai a ce to wannan tun da na Allah ne ya shigo cikin na gumaka to yanzu gaskiya ba za a maida ma Allah ba dan shi Allah mawadaci ne amma su gumaka suna da bukata saboda haka ba za a nemi gumaka ina fata an gane wannan amma idan na gumaka kuma ya shigo cikin na Allah ta ce Allah mawadaci ne baya bukatar wannan bari mu kiban mai da gumaka kayan su ina fata an gane wannan wa ya sa su son zuciya kirkire-kirkire shi yasa duk mutumin da ya yi riki harkan kirkira a addini bid'a yana sha'awar bid'a kaza da kaza da kaza da kaza yanzu jiya wata ya tambaya a wurin karatu da muka yi a can rasayat al-huffaz wai da gaske ne lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai mala'iku sun dauke shi sun yi ta yawo da shi suna zagawa da shi duniya sannan suka dawo da shi wai shine asalin radiya na ce wannan wannan magana ƙarya ce to ka gani ka faɗi kina wasu taɓa jin wannan ba ma a rayuwarsu ina fata mun gane wannan so taƙunyar gizo da ƙoƙi suna da yawa amma dai ana yi ne ana ƙirƙirar ƙaryan ne a jingina ga Allah wai don a tabbatar da wata ɓarna Allah ka tsare mana imani to kaji to haka Abdullahi bin Abbas ya fassara yace ba za su maida wa Allah abin da yake na Allah wanda suka ainihin wato ware masa ba shine Allah madaukakin sarki sai ya musu wannan sannan akwai nau'in dabbobi suka ware su ma waɗannan na Allah ne waɗannan kuma na gumakansu ne idan na gumakansu ta tsere ta shiga cikin na Allah sai a ji a ɗauko ta a dawo da ita amma idan na Allah ya koma cikin na gumakansu ya to aya abin mu gumaka abin mu gumaka shi ta Allah ce sa'a ma yahkumun abin da sai hukunta wannan yayi muni kwarai wanda wannan munan ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi sannan kun sani ai dama dama suna jingina wa Allah ne ya'ya mata ko yawwa suka ce ai ya'ya maza na su amma mata nawa ne ne na Allah ne shi yasa Allah ce alakumuz zakar wa lahul unsa yanzu ko ko raban ma za a yi sai ku ku ɗebi maza saboda kuna ganin sun fi buwaya wa lahul unsa amma shi sai ku jingina masa ya mata wanda ku kuke kyamata wa kawunan ku Allah ce tilka idan ismatun biza in ya zama haka wannan ya zama kaso na zalunci ina fata an gane wannan eh Allah ta'ala ya tsare bada imanin to jama'a kun ji kuma cikin dabbobi da mun sani akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham wanda duk mun yi bayanin su a suratul ma'ida ina ganin ba mu bukatar sai mun ƙara yin bayanin kuma a wannan bijirin insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kamta shi wa kadhalika
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله تعالى شيء وكذلك كما كبر هكني زين لكثير من المشركين قتل أولادهم أكد أوى تاوى مشركين قتل أولادهم كشي آية يلكو سوى نيني سقوى تامسو شركاؤهم أبا بنبو تنسو سوني وعند سكا ƙawata musu kashe ‘ya'yansu mata, liyurduhum dan su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum kuma dan su rikitar musu da addinin su walau sha'a rabbuka walau sha'a Allahu ma fa'alu inda Allah ya so da ba su aikata hakan ba fadharhum wa ma yaftarun don haka ka kyale su da abin da suke kadawa na ƙarya suna dinginawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun yi wata sabon jahiliya kuma wannan wata sabon jahiliya ce kuma so su suna ganin su a wurinsu su a wurinsu ƴaƴa mata kasawa ne a wurin ka kai ka aure ka ka yi biya mace sai wani ya zo ya riba ta a wurin yaƙi ta zama baiwa kuma gashin an tashi yaƙi ba ta iya yin yaƙi ta ba da kariya kana ji kana gani sai a kama ta wani ya je mata fyaɗe ko wani abu ya zama kana jin ƙasƙanci a ranka don haka sai ya zama suna kyamar ‘ya'ya mata, amma kuwa suka ƙawata musu wannan ababen bautar su ne shi ne fa'ilin shuraka'u, ma'ana kamar haka ne, waɗanda suke haɗa su da su a wurin bauta gumakansu ko mu ce allolansu suke ƙawata musu kashe ‘ya'yayensu. An gane wannan ne, liyurduhum don su hallaka su, waliyalbisu alaihim dinahum kuma don su rikita musu addininsu Allah ya ce walau sha Allahu da fa Allah ya so ma fa'aluhu da ba su aikata haka ba fadhahum wa ma yaftarun ka kyale su da abin shi kaga na ƙarya kalmar shuraka'uhum malamai su ce shayatinuhum ya'murunahum an ya'idu auladahum khashyatal 'aila su waɗannan shaidanin su ke sa su suna yin mai suna kashe waɗannan ‘ya'yan nasu suna birnin ‘ya'ya mata da ransu an gane wannan suna birnin ‘ya'ya mata da ransu suke ƙawata musu su ma kashe ‘ya'yansu saboda tsoron talauci ya ce ka malamu ‘ya'ya ƙwayo kuma sun ishe ka wannan duniya ake fama da wannan talauci malam da kan haka ya faɗan da dimishin sai ya kashe shi kawai ce a a ba lalai shi mana abinci kawai malam ya hana musu kuni kafaji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci akan wannan yace Allah ya hane ku daga cikin abin da yana ku akwai wa'lil banat birni ayya mata da rusu an gane wannan don haka shi yasa ranar alkiyama ma za a tashi irin waɗannan yaran da aka birni da rusu suka mutu wa idhal mawudatu su'ilat da yar da aka birne ta tana karama aka turbuɗe ta ƙashin ƙasa za a tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat wai da wani laifi ne da sai aka kashe ta kaga har wannan sai Allah ya tambaya a ranar alkiyama to amma shi yasa Allah ta'ala kuma yake cewa la taqtulu awladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴayen ku saboda tsoron ne tsoron talauci sai Allah ce nahnu narzuquhum mu ke azurta 'ya'yan nan ba ku ba wa iyyakum kuma din da kuke wannan halin mu ke azurta ku inna qatlahum kana khita'an kabira ko khita'an kabira kashe su din nan babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala amma su suna yi a wancan lokaci don haka suna birnin 'ya'ya mata da ransu a wannan lokacin liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum an gane wannan ko shi yasa Allah ta'ala yake bamu labari wa idza bushira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa qawim idan kai ba dayan bishara da haihuwar kiyamaci sai ya yini ya kwana duka su amurtike yana cire bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi buya ma yake wa mutanensa a wurin hira saboda munin abin da aka yi masa bishara da an samu a yumsikuhu ala hunin shin ya riki wannan akan a bisa a wulaƙance a matsayin shi ne wulaƙantacce am ya risu fi tawab ko ko ya je ya turbuke ta a ƙarƙashin ƙasa ne Allah ya fa amma yahkumun abin da su hukuntawa ya munana ina fata an gane wannan amma kuma suke jingina wa Allah ayya matan wa ja'alu lillahi banati subhanahu wa lahum ma yashtahun to kaji to wannan al'amarin da ma nasu ne sannan a suratu zukhruf Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil untha ukidi ma daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kawim idan ɗayansu aka yi masa irin wannan bisharar haihuwar kyamace sai ya murke fuska kuma shi ya kwatanta Allah cewa ai mala'iku ma ƴaƴan Allah ne mata amma shi baya so kuma ƴa mace kun ji ku Allah shi ya dingina wa Allah ya mata amma shi ba san kyamaci shi a wurin kaskanci ne amma mahaliccin sa yana ganin babu laifi ya dingina mar ba matsala kaga jahiliya ce jahiliya ce Allah ka tsare mana imani don haka Allah ta'ala yake cewa menene bima darbi rahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yanzu aw man yashau fil hilya yanzu wacce ake rainonta a cikin kwalliya da kyale-kyale وهو في الإقصاء غير مبين أولا موسو بات دا كارفين جاي يا جدي رين رين جاي يقول لنا رب لك لين جناو عنا نفت عن قاني سألك وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ويسن سنيا ملائكة لك ورن الله يزم تشوى ويسو يا يا ماتا إن الله التي شهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم شن sun halarci lokacin da aka yi halittar ne ko ko wani ne ya shaida musu halittar su mala'ikun Allah ce ta tuktabu shahadatuhum wa yusalun za a rubuta wannan shaida da suka bada kuma za a tambaye su Allah ta'ala ka tsare mana imani Allah ta'ala ci gaba da cewa qalu
wa qalu hadhihi an'am wa harfun hijrun la yad'amuha وحرص حجر لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ما شاء الله بارك الله فيك Allah ta'ala ya ce wa qalu kuma suka ce hadihi an'am waɗannan dabbobin gidan wa harkun da kuma kayan amfanin gona hijrun haramun ne an haramta cin su haramtattu ne la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim babu wanda zai ci su ba wanda zai amfana da su sai wanda muka so amma da riyawarsu وأنعام حرمت ظهورها da wasu dabbobin da aka haramta kuma hawa gadon bayansu wa an'amun ma'ana sun sanya wasu dabbobin da suka haramta a ce wannan dabban ba za ta ƙara ɗaukan kaya ba ba za a ƙara hawanta a tafiya a kanta ba sai da ƙyale ta har ta mutu ina fata an gane wannan eh wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun da kuma wasu dabbobin gidan ko la yadhkuruna isma Allah alaiha wanda ba sa ambaton sunan Allah akai in za su yanka suna yin wannan ne iftira'an alai don kage wa Allah don kago wa Allah ƙarya su jingina zuwa gare shi Allah ta race sai yajzihim bima kanu yaftarun da sannu zai musu sakamako da abin da suke aikatawa na kage ƙarya da suke yi suna jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu kuma suka ce ma fi buquni hadhihi al-an'ami an'ami khalisatin li buquniha ‘ya'yan cikin da ke cikin waɗannan dabbobin gidan suka ware wasu kuma igin ka ce ‘ya'yan cikin da ke cikin waɗannan dabbobin la libukurina khalifatun libukurina wannan an keɓance su ne kaɗai ga suwa libukurina ga ‘ya'yanmu maza an gane wannan wa muharramun ala azwajina amma haramun ne ‘ya'yan cikin waɗannan dabbobi irin wannan dabbar haramun ne mata su ci irin ‘ya'yan da ke cikin waɗannan dabbobi wa in ya kun mai tatar amma idan dabbar ta haihu sai ta yi bari sai ɗan ya zama mushe fahun fihi shuraka sai a haɗu maza da mata a ci wannan mushen tare Allah ce sai jizihim wasfahum da sannu zai musu sakayya akan wannan siffantawa da suke yi innahu hakimun alim lalle shi mai hikima ne mai yawan sani Allah ya qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilm haqiqa waɗanda suka karkashe ƴaƴayensu don wauta sun yi hasara bighayri ilmin suna yin wannan ne ba tare da ilimi ba kaga sun da sun yi ne sun taɗi وحرموا ما رزقهم الله كما سكا حرمتا وكنس أبند الله تعالى يأذو تافنش افتراء على الله دوانا دومين آجني الله سبحانه وتعالى قد ضلوا حقيقة ثم أتى وما كانوا مهتدين بس كنت تشكي بالبا وذن آيوي جماعة الله سبحانه وتعالى يبنى بياني أكيد ونن بيقول نمتا من جاهلية ونجمني بياني أبايا a ware wata dabban da kayan gona a ce wannan ba wanda zai ci su sai wanda muka ga dama a ware wani kayan gonan ko dabbobi wata a ce ba za a hau bayan ta ba wata a ce a'a irin waɗannan dabba misali kamar bahira ko sa'i ba a ce a'a duk dan da ta haifa mata ba za ci sai maza amma idan dabban ta yi bari kuma sai a ce to a ci a ci mushen tare ina fata an gane duk wannan abin jama'a su ne suke dinga kada wa kansu irin waɗannan al'amura Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin saboda kare wani kuci zamu tsaya a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ya muna roƙon ka sanya aljanna dan su kuma gare mu baki daya waɗannan musibu da bala'ai da muke fama da su a wannan ƙasa Allah ta'ala ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah duk wanda ka ba shi shugabancin al'umma ya kyautata musu yana nufin da alkhairi son gyara Allah ka taimake shi wanda kuma ka bashi jagorancin kawai saboda yace shi shugaba ne yake gallazawa al'umma yake nuna ko in kula Allah muna roƙonka ya Allah ka matsa mar Allah ka zare mai tallafi Allah ka raba al'umma da masifarsa da bala'insa Allah ta'ala ka kawo mana ƙarshen wannan masifa da wannan bala'i da wannan kashe-kashe da wannan rudani da muke ciki a rayuwarmu Allah muna roƙonka ka dace da mu da akhirin duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته